بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau talata bakwai ga watan biyar hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da biyu ga watan sha biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin za mu shiga darasinmu na tufa muna cikin fasulun fi mallawul ijbaru ma ya ta'allaku bihi mun yi darasi da ya ciki ko wa haisu mal aqdu liqabin wulli fa ma kufu in bi sadaqin misli wa ta'zanu sayyibu bil ifsahi wa samtu idhnul bikri fi nikahi wa sundiqat li za'idin fil aqdi ka qabdi ardin aw ka zawji abdi wa sayyibun bi aridin kal bikri wa bil haramil kulfu fiha yajri كواقع قبل البلوغ الوارد وكسيه ما بعقد فاسد وإن يرشدها الوسي ما أبي فيها ولاية النكاح كالأبي muna magana akan ijibari ko tilasci waye yake da daman ya tilasta mace ya aurar da ita wannan tilasci mutane fahimtar da suka mar daban da yadda addini yake nufi uba mujibiri ne a yarsa budurwa mai gida mujibiri ne a baiwarsa ko budurwa ko bazaura ko wace iri wannan haka yake amma shi kanshi ijibari din kafin ka yi ijibari din akwai abubuwan da shari'a take dubawa dole wanda zaka bata din kininta ne dole ya zamo kufu'inta ba zai yiwu kana mai kuɗi wannan mutumin talaka ne ba shi da hanyar da zai ji daɗi ka ce wai kai kawai za ka murza yarka ka ɗauke ta ka ba da ita ga wannan wanda kake so talaka ɗin ta kawo ƙara hukuma za ta hana saboda me saboda wannan mutumin ba kofin ta bai gidan da ta fito da inda za ta ɗin bai zama daidai ba dole ne shi uban kafin ya yi ijibarin wacce zai ba wa ɗin wanda zai ba wa ɗin ya zama kufu'in yarinya in ba kufu'in ta bane ta kai ƙara tana da hujja saboda tun a iziya mun karanta cewa wal kafa'a haqqu zawjati ma ahliha ko au kama kala shi kafa'a haƙƙin matar ne tare da ainihin iyayenta ita ma in ta kawo wani kaskantacce ku masu daraja za ku iya kora kuma in kun kawo mata wanda kuke so ba kufu'in ta wata kawo ƙara za a saurare ta amma sai ya zamo mutumin kufu'in ta ne abin da ya sa ma shi ijibarin ai maslaha ce a matsayin uba da ya haifi yarsa ba zai yi abin da zai cutar da yarsa ba kuma yarinyar nan karama ce mai yiwa ita abubuwan da ya kamata ma a kula wajen aure bata san su ba shi kuma uba ai kaga kabiri ne ya riga ya waye ya sassan abubuwa saboda haka ba zai cutar da yarsa ba mai yiwuwa shi wanda uban ya bata din akwai wasu abubuwa wanda ita wanda ta kawo ko kufu inta ne ba shi da wanda uban ya zaba mata saboda duk uba ba zai yadda ista ta je ta sha wahala da sauransu shi yasa aka bada damar wannan ijibari saboda haka ijibari yana da ka'ida ba wai kawai zaka dauki yarka ko kare ko waye kawai duk wacce ka ba ka ce ai ni ubanta ne kaza ba haka bane shine yace kaga ko a baya ma yace wal wal abu in zawaja min abdin fa huwa mata mata me mata ajbara zu ta'addi ba yawa wa yasul aqdu wa haisumal aqdu liqabin wulli to duk lokacin da kullin auren aka jibinta shi ga alkali in ba kuma ta ba a baya baiti ɗaya na baya yana cewa wa haisu ma zawaja bikiran gairul ab to fa ma abulujin ma isbati sabab duk lokacin da wanda zai aurar da budurwa ba ubanta bane kowa ya ka'inan makana in dai ba ubanta bane ba kuma wasiyin uba wanda ya masa ainihin izinin ijibari bane to fa ma bulugin dole sai ta balaga wanda yake da daman ya aurar da yarinya kanta balaga ubanta ne kawai sai kuma wasiyin da uba ya kafa nassin cewa ka aurar da ita kafin ta balaga ko kuma na wakilta ka ka zama mujibiri a kanta amma banda wannan ba wanda ya isa ya aurar da ainihin budurwa sai ta balaga saboda me abin da yasa malamai suka ce sai ta balaga saboda ita wacce ainihin ba babanta bane to kowa zai aure da ita ba mujibirinta bane tunda ba mujibiri bane sai wanda ta zaba kuma zabin yarinya karama bata balaga ba shari'a ba ta kula da shi ai sai ta balaga ne ma za ta san meye auren meye dadin auren wa ya kamata in aura sannan ta zaba saboda haka dole a hakura sai ta balaga ta yi hankali sannan sai ta zabi wanda za bata ba da isbati sabab bayan kuma ya tabbatar da sababan da zai sa shi din ya zama alwali ya aurar da ita yana da cikin sababi ya ce babanta ya rasu ne ko kuma babanta ya bata ba san inda ya ba ko kuma yana nesa inda kamar mutumin da yake Afirka da wanda yake can ainihin Asia da sauran je abubuwa kuma mun aurar da ita da sadakin tamkanta kuma mun tambaye ta tace ta yadda da sauran je abubuwan da ainihin aka shimfiɗa na sharadai ko kuma na ainihin tabbatar da sababai wanda zai sa wani ya aurar da ita ba ubanta ba ka san asali mu ne muke ganin saukin aure kawai za a zo a zauna ku yi siga kuna yin siga a daura aure a su yanzu a kaman kasashen laraba akwai kitabun nika wanda ake cewa kitabun sadaq wanda in an zo komai sai an rubuta daga rikici ya faru za a ɗauko wannan takardar ranar ɗaurin auren ya aka yi waye alwalinta da wani dalili ya ɗaura mata aure to sai ya yi wannan isbatu sabab ɗin a cikin wannan takardar waye aurar da ita wane ne da wani dalili ina ubanta ba shine ubanta ba amma dalili ubantan baya raye ne kuma shi din dan uwan uban ne kaza kaza su ya faɗi komai kuma ko a yanzu ma mu ne muke ganin saukin abin amma ko a yanzu wata rana akwai wani malami babban malami ne muna karatu a wurin shi sai wani mutum mutumin Nijar ne ma ya zo ya auri yar uwarsa da ya auri yar uwarsa da suka haihu ka ji matsariya ba da suka haihu yarinyar ta data sai zai fita ya yi tafiya sai ya ce to ga yata duk mutumin da zai aure da ita duk mutumin da zai aure ta sharadi ya je min jaka goma wannan ba lokacin tun muna yara ina je zancen ya kai kusan shekara talatin ya ce ya je min jaka goma shi kenan sai ya fita kuma yana fita ba san inda yake ba har yarinya ta girma manema suna ta zuwa wannan ya zo wannan ya zo shi kuma wannan uban nata ba san ina ne garin su ba ba san yan uwan shi ba shi kuma malamin namu kawu ne aka ce a to yanzu a bar yarinyar nan kaza maimakon a kai hukuma kawai malam ya wuce gaba kawai tunda ai kaman kansa ce kuma gaban sa girma kawai aka aka daura aure an daura aure an dade ma kawai shikenan sai ya dawo eh eh da ina wancan aure da yace yace ina jaka goma shi ba wa aka ba ya aka yi ba a jaka goma ya ce a wani jaka goma kuma ne yake ba zai yi ba kawai ya je gobar shehu ya kara a nan gobar shehu yana yin ƙara ina jin mun rasa karatu ya kusa wata shida kullum mun zo za mu ce ma naira kotu kullum muka ce ma naira kotu kullum zai kare ba shi kai haka ce yarka ce kai fa kawu ne to ai ta kure ba to ba hukuma ne ba za ku zo hukuma ba kaga da lokacin sai ka kai ƙara ka je wajen alƙali alƙali ya daura aure in alƙali ya bi ka'idoji ya daura yana zuwa yana je ka goma ka ce yana wajen alƙali shi kenan ka gama ka gani saboda haka dole ne sai an tabbatar da ainihin sababai akwai rashin wayewa sosai ma akwai rashin wayewa yau sosai kwarai kuwa a shekatu da zance wayan su mal akadu duk lokacin da kullin aure ya zamo liƙabin wulli an jibinta shi ga alkali ne to har fa shi alkali fa ma a kufu'in sai an samu tamkanta kufu'inta ba zai iya cewa to ai alkali abul ga'ibi ne tunda ubanta baya nan shi ma alkali yana da fawa kamar uba ba haka bane kamar yadda wani gama gari in dai ba ubanta ba zai aurar da ita sai kufu'inta to shi ma alkali dole bayan wa'ancan sharadan dole sai kufu'inta din zai bata kuma shi ma bi sadaqil misli da sadaqin tamkarta in alkali ya tauye mata ainihin darajar ta na sadaqi ko kuma ya bata wanda ba kufu'inta ba za a rusa aura kuma zai illa ga ainihin ainihin alƙalancin shi. Wata zanu sayyibu bil ifsayi wa samfi izinil bikiri fin nikahi. Shi ne ya ce idan aka zo wajen kasan ko hadisi ya zo budurwa ainihin ana tusta a marko wa bazaura kuma tusta a zanu. To yanzu idan bazaura an zo wajen neman izinin ta tunda ita ba zai yi a tilasta ta ba ya neman izinin shine dole ta yi fisaha. ta yi bayani kina son wani ta ce eh ina son shi ko kuma a'a ba na son shi saboda me saboda kunyan da zai sa ta faɗi haka ya riga ya kau tunda ba zaura ce in kuka ta yi shiru kuka aurar da ita daga baya ta ce ba ta yadda tana da hujja lokacin da kuka gaya min nayi magana ne yawwa saboda haka shiru ba ainihin hujja bane a wajen bazaura wasamtu amma kawai ciyin shiru izinul bikiri izini ne na budurwa fin nikahi cikin aurarwa duk lokacin da budurwa kaga mun ce ba ubanta bane dole sai ta yarda ko to wajen yarda din da aka ce mata wani ne yace yana son ki yazo tambaya kin yarda kina son shi in ta yi shiru ta yarda in ko bata yadda ba al'ada ta nuna za ta yi bare-bare ko ta yi zage-zage ko ta yi me yin shiru din ai kunya ne yasa take yi shi ne wasu ke cewa wannan ada kenan amma a yanzu a gani a yanzu ita ce ma za ta kawo masoyin ta ce ita ga ainihin gwaninta har in barshe kan na ta ba Eh?
ta rabawa Are?
in barshe kan na auren ta ba za ta fita Eh, rabawa sosai ma sosai ma saboda haka da can din budurwai suna da kunyan da ba za su iya fitowa su ce suna son wani ba na'am
amma har ita budurwan wasu tun ikat za a nemi firicinta Na'am.
bi za'idin fil aqdi in ji an samu abu wanda ya dadu a bisa ka'idan kullin auren na'am kamar me ka qabdi ardin kamar karban kadara a maimakon sadakinta al'ada a gari farin kuɗi ake biya yau ga wanda ya zo zai aure ta amma yake shi ba farin kuɗi zai ba da kadara ko wata gona ko wasu shanu ko wani abu to yanzu a nan kaga ai a matsayin ta na ba mujibiri bane dole sai an gaya mata ko to yanzu a nan dole sai ta yi furici yin shiru ba zai yiwu ba a wannan ƙabiyar na'am tunda an samu wani abu wanda ya saba wa al'adan gari za a aurar da ita ne da kadara to wance eh kin ga sadakin duk yan mata da farin kuɗi ake biya amma wannan wanda zai aure ki ya ce shi fili zai baki a kolo ko kuma zai baki wasu shanu ne kaza ko zai baki abu kaza ko zai miki kayan ɗaki sai ta furta ta ce ta yadda sannan za a yi yin shiru anan ba zai zama hujja ba auka zauji abdi ko kuma kamar miji da za a bata bawa shi ma sai ta yadda da bakinta tun dan ka lura ai bawa ba kufi ne na ya ba uba ma muka ce mujibirin in ya aure da ita daga bawa yayi ta'addanci hukuma za ta rushe balle kuma wanda ba mujibiri ba bawa ne yazo yana neman ta duk gari an rasa wani gwani sai bawan nan to yanzu da aka ba ce wata to wance ga wani ne yazo ya ce yana son ki kuma kin san shi din bawa ne sai ta yi shiru to yanzu ba zai yi ba dole in je tana so sai ta yi bayani na'am
wa sayyibun bi aridin kalbikiri wa sayyibun bazawara wanda ta zawartu bi aridin ga wani mabujirin abu ba ta hanyar aure ba wannan kalbikiri kaman budurwa ce Na'am.
ka san akwai hanyoyi jiyowa wanda yake zawartar da ainihin mace wanda ba ta hanyar aure ba kaman daukan kaya mai nauyi kaman tsallaka babban rami da sauransu dai kaman ma wasu malamai sun ce an haifi mace ma ranar ashura shi ma yana zawartar da ita to irin wannan zawarcin na'am irin wannan zawarcin ya faru to yanzu idan mutum zai aurar da ita kalbi kiri kamar budurwa ce ba za a ajiye ta a sauran zaurawa ba a sauran budurwai take na'am sai dai a nan malamai suka ce ya kamata ga duk alwalin da zai aurar da mace irin wannan ya yi bayani saboda kar ya zamo matsala daga ƙarshe mijin ya ce shi budurwa ya nema aka ba shi bazaura za ka yi bayani amma fa budurcinta ya kau ba ta hanyar aure ba ta hanyar kaza ko ɗaukan kaya mai nauyi da can mai tallace ko kaza kaza to budurcinta ya kau ta wannan hanyar na'am shi wani ba ka wahala zai iya ganewa ne Eh?
zai iya gane ta budurwa amma gidansu sun sani ai shi din ya san irin tashin da ta yi sai shiga ai shi yasa mu yanzu a nan bamu da ainihin wayewa duk lokacin da aka sa ka alwali wani yar kanwar ka wani yar waye ka shiga gidan ka zauna ba zancen kunya ku gaya min gaskiya me yake tafiya duk abin da ka san zaka yi ta yarinyar nan ta yi talla kuma lokacin mun san masara wajen garin kwano goma kuke daura mata saboda haka abin cike ta lafiya kar in je in wuce gaba na aurar da budurwa a zo na biyu biyu baya in ka san ba za ka yawa tun da bayan ka yi wannan tunani ya kace in ku nemi wani gaskiya ni yanzu ba ni ba ba cikakken lafiya ba zan iya yi alwalici ba kwarai kuwa dan duk abin da ya biyo baya kanka zai zai fada kullum tana ɗiban ruwa mu yawa kullum tana ɗiban ruwa bokiti biyu wani ɗaya a sama ma biyu a nan dole ne sai an yi bayani na'am
ko kuma ranar iphone ta kasar nan ashura sanin ashura ne jirgi na ko kuma shiga eh ba jambi bane gashi nan ma nan ijtihadi ne ba gashi yace nassa alaiha ibnu habibin fil wadiha ba Ibn Habib eh Ibn Habib da kanshi ya kafa nasi a waziha cewa duk wacce aka haife ta ranar Ashura tana zuwa a bazawara. Ai akwai tajriba ai. Wa bil haramil kulbu fiha yajri. To amma al kulbu sabani yajri ya gudana fiha cikin wacce ta zawartu bil harami ta hanyar haramun zina ta yi ta zama bazawara to yanzu tana nan a matsayin kaman budurwa ne ko kuma a tunda ta hanyar zinan ya har yanzu ubanta yana da damar ijibari to shine aka yi sabani. A saba eh?
karaukala yanzu wannan eh, fyaɗe zai iya shiga a fyaɗe ba zai shiga ba Shi a har rage ma har ma zinan ma wasu malamai suka ce zina guda ɗaya ba saɓani sai zinan ya ta maimaita zinan har ta zamo ta shahara an san mazinaciya ce sannan kuma a zo za a aurar da ita a ce budurwa ce to wannan an yi ainihin kiyana kawajiyin kamlal bulugil waridi kamar shikan da ya auku ko rabuwan auren da ya auku kamlar bulugil waridi kafin ainihin balaga da mai cizgowa yanzu misali yarinya karama ce kan ta balaga baban ta ya aurar da ita da ya aurar da ita kan ta balagan sai mijin ya sake ta ko mijin ya mutu kaga sunanta ta taba aure to yanzu a matsayin bazawara za mu ajiye ta ko kuma a matsayin budurwa tun da bata balaga ba har ta fito ta da gida to shi ma ana kilafa kamar yadda ake kilafa kan wancan na haramun amma waka sahihi ma bi aqdin fasidi duk auren da aini duk zawarcin da ya zo bi aqdin fasidi da bataccen aure wannan kasayi kamar ingantaccen aure ne sunanta bazaura an aurar da ita ne ashe wanda aka aura mata din sun sha nono ɗaya tare ba a fahimta ba sai bayan watanni ko bayan shekaru kaga ai dole za a bata auren ko to yanzu ana bata auren ai kaga ta taba yin aure amma bataccen aure ne ta zawartu ta hanyar bataccen aure to wannan zuwarcin kasahihi kamar na ingantaccen aure ne tana nan a bazawara kaga yanzu kun lura darasin nan ya kasa shi uku na farko ya tabbatar da shi ba- budurwa ce ba kilafa na tsakiya kuma ya ce ana kilafan budurwa ce ko bazaura na ƙarshe kuma ya tabbatar da bazaura ce ba kilafa kaga yace wasa yibun bi aridin kalbikiri wannan budurwa ce amma wabil haramil kurbu fiha yajri ka waqi'in qabla bulugil waridi kaga wannan ana kilafa amma wancan kuma wakas sayyi ma bi aqdin fasidi wannan ba kilafa akan cewa bazaura ce wa in yurashina alwasiyu idan wasiyin uba ya rashidantar da ita kaga ai shi wasiyi ba dangin iya ba na baba me dalilin da yasa zai zamo alwalinta dalilin sa ɗaya ne kawai ubanta ne sa shi wasiki a kanta to shi irin wannan wasiyin idan ya aurar da ita ya rashidantar da ita ya kai ta ɗakin miji kaga ya riga ya gama aikin babanta ko to yanzu bayan haka idan ta fito ta zama bazawara ma ubi fiya wilayatun nikahi ba a hana ko kuma ba a ƙi ya zamo waliyin aurenta ba kal abi kamar yadda ubanta ma dan ya aurar da ita ijbari ya faɗi a kanta ba zai yi ana shi ya zamo waliyinta ba haka shi ma wasi ko da ya aurar da ita ya gama wannan aikin wasicin ran da kuma ta zo za ta sake yin aure zai iya zama alwalin ke aurar da ita